Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ke muku sallama ta cikin shiri na musamman wanda za mu kawo muku bayanin da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na BCON ne gabatar. Yayin addu'ar neman zaman lafiya da gabatar yau sha shida ga watan sha biyun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a babban masallacin Juma'a na cikin birni. jawabin na mai martaba sarki dai ya mai da hankali ne dangane da rikicin da ya abku tsakanin mabiya ta farkin shi'a da kuma dakarun askarawan najeriya a yi sauraro lafiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاكمي دا malamai yau mun taru mai addu'a akan neman kwanciyar hankali da kaɗe fitina da wajen ubangiji subhanahu wata'ala musamman saboda irin abubuwan da suke faruwa a zaria da sauran wurare tsakanin ƙungiyar 'yan shi'a da hukuma tumazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an nasiha aka ce liman ya rasulullah ya ce lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim muna da haƙƙin nasiha ga shugabanni kuma kuma da haƙƙin nasiha ga mabiya za mu fara da mabiya wannan abin da ya faru duk wanda yake kallon yadda abubuwa suke tafiya shekara ashirin talatin baya ya san wata rana za a yi haka babu wata ƙungiya ta addini ko ba ta addini ba da za ta zama doka a kan kanta cikin ƙasa idan sun shirya taro sun fito shugaban su zai wuce hanya kamar shugaban ƙasa a cire hanya a hana mutane gaba hana su baya sai ya wuce idan ya kira wasu su taka a ƙafa daga kano zuwa zaria daga kaduna zuwa zaria idan awa biyar za a yi haka mutane za su tsaya ko shugaban ƙasa ne ke wuce ba a haka in suna zanga-zanga in gwamna ne ya zo a cire shi idan sarki ne ya zo a cire shi munan a kano ni na san sau biyu da suka yi wa sarkin kano haka wata rana ya fito daga masallacin waje suka cire shi har cagar mota sa aka dinga bugawa ana kabbara wata rana ya fita ya dawo a nan cikin birni a gaban sas shugabansu ya zo suka cire shi suka hana shi wucewa sai da ya tsaya aka nemo mai gadi aka bude sas suka shiga da motocinsu suka zauna sas rabin hawa to ba don allah ya sa shugaba ne mai haƙuri da dattaku ba da a lokacin ya bar dogarai sun fito mutanen gari sun fito su kare sarkinsu da cin a lokacin azubar da jini a kano cutun anewa sarakuna anewa gwamnoni anewa ministoci dama wata rana za a samu wanda ba zai haƙura ba to wannan shi ne faru saboda haka nasiha ba ɗan shi ba dukkanin mutane al'umma ya kamata a san abin da ya kamata da abin da ke na da'a kada a tsokano abu don ba a san inda zai kare ba wannan shi ne na farko na biyu da shugabanni na siyasa da hakimai da dagatai da masu unguwanni ya kamata dukkaninmu mu shiga makaranta ƙasar nan an gina ta kan aƙida ta halittun na jama'a tun da musulunci ya zo mana da aƙidar ahlus sunna ya zo mana sarakunanmu ba daular Uthmaniyya ba tun su Muhammadu Rufa akan wannan aƙida suke ƙasar nan ba ta san aƙidar zagin sahabbai ba ƙasar nan ba ta san aƙidar zagin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna kaunar ahalubaiti wallahi muna san su amma ahalubaiti ba su tsaya a kan dangin manzan Allah ba har da matarsa kuma matarsa ma su sun tabbata da nassin alkur'ani saboda Allah ya ce ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i ne taqaitun فلا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نفس القرآن ya shigar da matan manzan Allah cikin ahlulbaiti babu wani mutumin da zai da awwal yana son ahlulbaiti ya zagi Aisha ko ya zagi Hassan kuma wannan abin dole dole ne fa mu kare mutuncin sahabban manzan Allah tsoron tashin hankali ko rigima ba zai saba da hakimai da dagatai da masu unguwanni da sarakuna wajibi ne a kanmu mu kare mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi saboda Allah ya faɗa mana harshen manzansa man adani waliyan fa'azantuhu bil harbi duk wanda yaki masoyina ko waliyina to ina yi masa shela da yaki Allah kuma ba shi da waliyin da ya fi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan fitinar da ake kawa in dai za a zagi sahabbai to ba za a ga da ake so ba kuma idan muka yi shiru wallahi duk sai ta ci kuma ba ni na faɗa ba saboda Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci a cikin ku su kaɗai ba. Saboda wannan nasiha dole a yi ta ga mutane ba maganar addini ba ce maganar ɗa tilas a kare mutuncin manzan Allah sama kuma babu wanda zai ce yana son annabi yana zagin iyalinsa masahabban nan da ake zage idan an zage su ko an ci ba mutanen kirki ba ne ba su ake wa ake zage ba kamar san Allah sa sauka ciki kuma so sai na abubakar aminin sa ne kuma ya dauki yarsa ya bashi ya dauki yarsa ya aura sai na Uthman aminin sa ne ya aura masa ba ƴaƴa ba ƴa biyu yaya za a yi mutumin da manzo Allah sa ba ƴaƴansa guda biyu ko ya auri yarsa a ci ba mutumin kirki ba ne saboda haka wannan nasiha wajibi ce kuma idan da an yi shiru ya kamata a daina shiru babu yadda za a yi a ƙasar nan ta zama ƙasar zagin sahabbai kuma babu yadda za a yi wata ƙungiya ta mai da kanta hukuma kan kanta wannan nasiha za a yi to amma su ma jami'an tsaro ya kamata a yi musu tadribi sosai ubangiji ya ce fi mani da alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma da alaikum wanda ya muku shishige ko ya afkan ku afka musu da misali abu da afkan ku babu yadda za a yi mutumin da ya zage ka da baki ka ɗauki bindiga ka harbe shi akwai lokacin zagi akwai lokacin nasiha akwai lokacin ɗauri akwai lokacin bulala akwai lokacin tear gas akwai lokacin harba wannan ruwa akwai lokacin harsashin roba akwai lokacin harsashin kisa akwai lokacin bomba ba komai ba ne ake ɗaukar harsashi ake harbi saboda haka muna kira ga gwamnati duk da cewa an cinsuro su su kirawo su ja hankalin jami'an tsaro a dinga haƙuri kaɗan saboda a taƙaita rashin rayuwa shi zubar da jini ko na musulmi ne ko ba na musulmi ne a cikin ƙasa ba shi da amfani wannan shi ne sai amma lallai mutane su kiyayi abin da za su yi ya jawo mana masifa gaba ɗaya kuma haƙƙin sahabban manzan Allah da haƙƙin iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake takawa ake zagin su a fili ba fa zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma wannan umarni ga hakimai idan hakimi bai yi karatu ba ya kewaye kansa da malamai ya mu'amala da su kuma na so a ce gwamna na nan don muna bukatar haɗin kan gwamnati idan aƙida ta fito mummuna ya zama idan mun faɗa akwai mataki da za a ɗauka kafin ta nisa da duk waɗannan abubuwan da tun farko an yi maganin su mun ga mai tatsi ne mun ga boko haram da tun farkon wa'azi malamai suka ce wannan ya saba shari'a ida ce mummuna da an yi magani ka fatar almajirai da abin bai kai haka ba sai a bari sai mutane sun yi karfi sun yi karfi sun yi karfi sannan a ce za a tare su ya zama fitina imamul mawardi cikin alhakamu sofaniya abin da yasa ya ce shugabanci a yi shafin ilimi saboda shugabanni su san aƙida ita ce farko daga sanda aka shigo da mummunan aƙida ƙasa to dukkanin fitina a kan take gina saboda haka duk wani wa'azi da ya tashi da wata fikira ko a cikin shi'a ce ko a cikin ahli sunna ne ko a cikin wanda ke da wani wani wata wata tarika ce ko aƙida daban duk wani abin da ya fito shi sa ake kacin ashifa din duk abin da ake ake magana akai na cikin ashifa kullum ana karanta shi kamata duk wanda ya fito da wa'annan aƙidojin nan da aka yi magana a kai yana fitowa a samu hanya da za a kirawo shi a masa nasiha ya daina a ja hankalinsa izuwa ya bari idan kuma ya ki bari ya kamata a ce akwai hukunci amma mutum ya samu mabiya ya je ƙauye ya samo yara ba su ilimi ba ya shigar da su ya koya musu sun yi ƙarfi wataƙila bayan ya koya musu aƙida an koya musu da ake haɗa bom ko da ake harbin bindiga ko da ake ɗaukar wuƙa yanzu musifa a kan ƙasa haka wannan dama ya kamata mu ɗauka mai nasiha ga kanmu ga baki ɗaya kuma mu ci gaba da nasiha da hukuma ita ma a ɗau haƙuri ba komai ake yi da ƙarfi ba ba komai ake yi da kisa ba akwai abin da za a kama mutane a kai su gaban shari'a Uh, kuma muna fata za a samu kwanciyar hankali amma uh, a zauna lafiya ba a ci ya fita da mutane ba amma lallai a sa ido kuma da malamai da hakimai da dagacai ya kamata mu san cewa waɗannan musibin da suke zuwa mana suna zuwa mana saboda abin da muka yi kuma cikin abin da muka yi shine shiru akan haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka cikin tubanmu ga Allah da neman saukin Allah shi ne mu kare haƙƙinsa da haƙƙin mazansa mu ahalus sunna wallahi muna son alubaiti muna son sayyidina ali muna son sayyidina Hassan, muna sayyidina husaini muna son sayyida fatima amma muna son aisha muna son khadija muna son hafsatu duk muna son su kuma duk ɗaya suke a wajenmu kuma dukkanin su za mu kare haƙƙin kowane daga cikin su Allah ubangiji mana muwafaka Allah ya kare kasanmu Allah ya fama zaman lafiya Allah ya taimaki addininsa shugabanninmu na siyasa Allah ya ba su hikima yadda za su warware wannan wa'annan fitintinu na aƙidu munana Allah ya mana maganin su Allah ya kawo mana ƙarshen su mu kuma Allah ya ba mu ikon tsayawa akan wa'annan aƙidu na suna da muka gada da kuma kare su mu bar wa'yan baya har duniya ta tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت الملهي منا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت الملهي منا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت الملهي منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Jawabin mai martaba sarkin Kano kenan yayin taron addu'a ta musamman domin neman zaman lafiya a fadin jihar Kano da ma Najeriya baki daya da gabatar yau sha shida ga watan sha biyun shekara ta 2015 a babban masallacin Juma'a na cikin birni. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mai martaba sarki ya kuma amsa du'a'i mai martaba sarki na neman zaman lafiya a jihar Kano da ma Najeriya baki daya tare da farfaɗo tattalin arzikin wannan ƙasa. A madadin tafa Abubakar Abba ya kasai Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.